إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na jumadal akhira hijira shekara 441 wanda ya dace da 18 ga watan biyu shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 26 cikin littafin bulugul maram insha Allah darasi na 26 cikin bulugul maram ganin babi da muka tashi a sati da muna cikin babin siffar sala siffar sallar annabi da manzon Allah ya salla siffar salatu nabi sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah ya salla aikace kenan muke cikin bayani kuma abu ne sananne an san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu ko ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ke muna karanta wannan littafi ne dan mu sallah aikace yanda manzon da Allah ya koyi ta wanda ita sallah yakan yi kai sallah an yi sallah ladan sallah yana bambanta kusanta da yadda manzo Allah yi ta ladan ta yana karuwa tana karin nisanta ladan ta yana raguwa har ma akai a matsayi ma duka ma duka ma a rasa eh an ta saba kwarai da mun karanta cewa manzo Allah iya bayanin cewa mutun ya kai sallah inna rajul la yusalli salatan ma yuktabu la illa ushruha tisa'uha thumunuha subu'uha sulusuha da haka zuwa gansu ba ko yace maza na kace mai sallah wani zai sallah sallah ce amma ba a rubuta mai ladan da ake samu a sallah wani zai samu daya cikin goma wani daya cikin tara wani daya cikin takwas wani daya cikin bakwai daya cikin shidda haka da za mu gana rabi ko kenan lada yakan bambanta da zuwa ne kenan kana son sallah ka tahi lada mai yawa ka yi ta yanda manzon da Allah ya koyi ta alƙashin wannan ake cewa akwai wasu ababe mutum zai bari a sallah ta gaba nasi bai zo manzo Allah ce babu sallah eh za a ce kana sallah amma ladan ka rage wanda ya wannan sunna yake lada na kenan zamuna jin mun ji dai hadisai da dama yanda tun daga kabbara ta harama har ya zuwa sallama yanzu kuma za mu shiga ita sallah in za a yi za mu shiga magana akan dual istifta shi na katimu ne ko ana ali ko kenan za mu tashi yanzu sallar in za a fara ta an gaya mana dai aikace wancan gaba daya a jumulce na kuma zai kuma maka dalla dalla tun daga farko ya ake yin ta yace wa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana idza qama ila salah qala وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى قوله من المسلمين yace Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk yace ila akhirih yace rawahu muslim wa fi riwayatin lahu inna zalika fi salatil layl nan bayan ka maka wannan addu'a sai ce maka wannan addu'a an yi ta a sallar dare lalle idan muka ji a asalin ruwaya ta yi tsawo ka ja ma mutane ta sallar farilla da yanzu a ma ishara ya fara cewa dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salah ya kasance idan ya tashi zuwa sallah qal iya cewa wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard yace ila qawlihi min al muslimin me sauran cewa da yace fatara samawati wal ard sai ta hanifan wa ma ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al muslimin allahumma anta al malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها ولا يصرف سيئها إلا أنت لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا, أب أنا بك وأنا إليك تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilayk ka ji ka san wannan ka mutane a farilla ka san kai ma an yi magana ita ce shi da ya maka ishara zuwa kaza zuwa kaza kenan hadisin asalin hadisin wannan shine wannan ido sauran addu'a kenan lafazin addu'ar dai ma'ana tafsirin ma'ana kalmomin da muka ambata wajhatu wajhi wajhi na huskantar da huskata kinahu sukanci lillazi fatara samawati wal ard wanda ya kagi halittar samai da kasai hanifan bana daga cikin shirka an ce hanif addinin ibrahim addinin da ya bar shirka ya za kaman bayanin tafsirin hanifan ya ce wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin mushrikai inna salati wa nusuki lalle sallata da ibarata ko da yankana wa mahayaya wa mamati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin duka ga Allah suke ubangijin halittu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka aka mun umarni kenan me ka wuya zuwa ga Allah kar a gama Allah da komi wa ana minal muslimin ni ina daga cikin musulmi Allahumma ya Allah antal malik kai ne mamallaki mamulki la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni ne ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa atraftu bi dhanbi ina mai hurci yarda da ni mai laifi ne faghfir li dhunubi jami'an Allah ka gafarta min laifi na gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai gafarta zunubai sai kai وهدني لأحسن أخلاق ألا كشير يدني لمهي كاوان علي لا يهدي لأحسن إلا أنت بام يشير يد متن زوا جمهي كاوان علي سك ألا وصرف عني سيئها ألا ككودا من ميابون علي ولا يصرف سيئها إلا أنت بام يكودا متن دجميابون علي سك ألا لبيك وسعديك ألا نا أمسك كرنكا ina mai taimaka ma lamarinka wal khairu kulluhu fi yadayk dukkan alkhairi yana hannunka Allah wa sharru laysa ilayk ba dangane sharri zuwa gare ka manan dalladabi ana bika Allah ni da gare ka nake wa ilayka zuwa gare ka nake komawa Allah tabarakata wa ta'alaita ka girmama ka ka daukaka ka girmama Allah astaghfiruka wa atubu ilayk ina mai neman gafaraka ina mai komawa zuwa gare ka ita ce ma'anar addu'a da yake ishara anan to yana ya ce maka wannan a sallar dare ne aka yi ta iyawa ka sallar kai ga jakanka amma nan kasan a sallar jami'i dama ko matsala duk da ba hana ban kai ka iyan sun yamma naka sai ya ce wa ana abi hurairah radiyallahu anhu yanzu dai wannan ruwaya kenan mun san dai ruwa ta musulun inda a salar dai annabi yi ta amma wai ba a haramta ba ka yi ta a farallan ma illa muna magana kula annabi iya magana ka yi aiki da mamunka kakka yi abin da za ka su kosa shine kana akan wannan to a kaga a yanzu kan da kan dole dole an yi soki gaskiya yanzu dai soki zai gaskiya dan wannan ko su akan tabiyan tsawon mutane zai magana balle dole su ta mutane sai ko su akan tabiyan tsawon kana mana mana jima da yawa ya amma sun gane kowa kaman kai ne ba matsala wannan an kan tare ba ilahi ba ta kace ba ilahi ba ba ilahi ba kan tare ko ta sallah amma dai an san illa magana ta daidaitawa ka matsa mamu shine kullum zai sa mace kenan a sallar farilla sai a dan lakai ne kai ne mamu kai ne kai liman mamma am ka yayin da misali ka zama sabuki ke ganka to wannan kenan addu'a ta farko da muka kawo kan addu'a wannan ana yi wannan addu'a lokacin bayan kabbara ta harama ake karanta wannan addu'a naga dual istifta addu'ar bude sallah tana daga cikin abin da yake sunna ne a cikin sallah kuma duk da mu ana akan kama magana cewa za su ai a malikiya ba a yi ko makaruhi ne a kullum mun gaya muku kowa ce magana ya magana idan manzo Allah ya ce an kare kuma idan mutum kan ta ta asalin maliki idan kan ta asalin tushen malikiyar shi ma malik ya tabbatar da wani addu'a har ma a wurin malik mustahabi ne amma wasu malikawa sai su ce makaruhi ne to kada ce maliki ne ce a wasu malamai ne Allah gafarta musu suka karanta amma ya tabbata a sunna manzo Allah yayi kuma shi ma Imam Malikin ya tabbata da addu'a ce abin yi wanda ya samu da tawi na Maliki ya rubuta Musa Ali zai ga wannan bayanai cikin Jawahir Iklil sai wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kabbara li salati sakatahu nayhatan qabla an yaqra fasaltuhu faqala aqul اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه ابو هريره كيتوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر لصلاه manzana sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya kabbara ta shiga sallah sakata hunayhatan yana yin shuru el kadan hunayha dan kadan ya dan jima to wannan ne bisa san ba abin da yake hodi ya ce kabala an ya kara kahin ya fara karatun sallah da ake ji ke wata shuru ya ce fasa'alutu na tambaye shi ya tambayar yasu da yaya kana wata shuru kayan kayi kayan kawar karatu mai kake cewa har waye ya ce a ƙul ga abin da nake faɗa Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya Allah ka nisantar tsakanina da kurakuraina kama ba'atta bainal mashariqi wal maghrib kaman da ka nisantar tsakanin mahudar rana da mahadarta kenan ka raba ni zunubai na magana kar magana ne ka raba ni zunubai na kamar tsakanin mutane da wadatta akwai iyaka kenan wani kwarfi kwarai kenan ba ga musu can Allah ɗauke mashi Allah mu naqini min khataya Allah ka tsarkake ni daga kurakure na kama yunqa thawbul abid min ad-danas kamar yanda tuwa fara dukun dukun an ga ta koma fara fas mara kenan kawai kenan fas ka kurakure na Allah kamar na hukumta tuwa waran ta dauda shi da nasu Allah maka sinni min khataya Allah ka wanke ni daga kurakure na bil ma'i was salj wal bard Allah ka wanke ni daga kurakure na yaka da ruwa da kankara naj ko al bard da raba dukkan dai nau'in abun wanka na wankewa Allah ka wanke da kurakure na wannan shine irin wannan addu'a ce manzo Allah kaga wannan iya karantar da kai wannan iyayenta a farilla da abu hore ta ya sallah muna banka sallah kana shuru su kuto ga bayan sa kabiru wal qara sallah me kike ta sallah sana ta muna suna bin sallah kenan wannan bayan suna bayan shi ana sallah kenan sallah farilla ce kenan wannan shine wannan a cikin addu'a da ake yi a wajen bude sallah kayan a fara karatun sallah mutukunan ruwaya ce bukhari ya kawo muslim ya kawo وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع ورواه طارق موصولا وموقوفا ita wannan ta Umar bin Khattab shi kuma ga abin da yake cewa subhanaka allahumma bihamdik ka tsarkaka ya Allah ya Allah godiya ta tabbata gare ka ya Allah wa tabaraka sumuka sunanka ya daukaka wa ta'ala jadduk girmanka ya daukaka ya buwaya wa la ilaha gairuka babu abin bauta da gaskiya sai kai na ana ku wa ta'ala jadduka ne ko jidduka jim fata ce ko jadduka akwai na maka jim jidduka a wai jim wa fata ce wannan masalar irin masu karanta-karantar kudokan karatu a intanet an samu wasu sun yi magana kan wannan hasana kawo cewa kuskure ne cewa wata ala jadduk suka yada abun kwarai ga ɗaliban ilimi kusa sun fara malamai raddi game da mas'ala ce malamai suna kuskuren karanta wannan abun me zai kawo fatar bakin ai jaddu kaka ne kenan ka ce kakan Allah kakan Allah kuma ce wani abun yasa abun su yawa daga mutuka ne alhali kurin kuskure ne da hadarin yada shirmi a cikin hanyoyin wani yadarwa shi a larabci jaddu iya ɗaukan mana azama iya ɗaukan wata masala abu ne mai ɗaukan kowane duka ruwa da ta zo shi magan da Allah sallallahu alaihi kalmar jaddu ya kawo ba ba shi ba ji ka ba so zai ya ce wai jiddu ka kokari kokari babu wannan jiddu a cikin lafazin da yazo fatra kin yazo ita kuma wani akoma a cikin lugakin tana ɗaukan azuma magana wannan girma eh girma ba wani magana kaka falsafa ce aka sako akan jahilci sai ku bata abun haka yanda yake jaddu ne kuma iya dauka ma'ana girma ba kaka ba eh kenan ma'ana Allah wa ta'ala da kenan girman ka ya dauka wa ta'ala jaddu kenan girman ka dauka wala ila garuka babu abin bauta da gaskiya sai kai sai ya rawa muslimun bi sanadin munqada wa rawahu darqutni musulan wa mawqufa ya ce wannan ruwa ya taɓa musulun ya zo da ita hadisi ne muƙaddar hafiz bin hajar shi ke ishara game da wannan ruwa ta musulun hadisi muƙaddar kenan an cire wani a cikin isanata ya ce kamar na gama masana'ani ne ke ce da ko wani mai suna abdul jauza abdul jauza shi ne ya samo ruwa da aisha radiyallahu anha wanda shi kuma an ce bai taɓa jin magana da aisha ba ka sautu dalilai dai sa sai shi bin hamad yake magana kan akwai inkita a cikin ruwaya amma hadisin ya tabbata wajen imam musulun bayan musulun za mu ga nan mu ajiye wannan magana ta musulun ma tabbata dai ya inganta wajen imam musulun to sai ya ce maka wannan ruwaya da ake magana mu kate imam daru kutun ya kata kuma ya kata musul haka da mun da mun kufikin zuwa ga aisha zuwa ga zuwa ga umar kin wannan ruwaya umar aka ce ko ba ta manzana ce ba umar aka ce kun gani magana cewa an umar ba cewa an umar to wannan tana da inganci wani imam musulun ta tabbata to za mu ji wata ruwaya za ta tabbatar da wannan addu'a sai ta yi wa nahawahu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu marfu'an inda al-khamsa irin wannan lafazi subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk irin wannan lafazi amma daga wajen wa daga Abu Sa'id al-Khudri ba daga Umar ba ba daga Aisha ba kuma marfu'an shi Abu Sa'id al-Khudri ya dangana magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi marfu'an ba mu ufa kenan marfu'an ne kuma wajen hamsa kenan Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi da Sahih ibn Majah duk sun ka ruwaya kuma ta inganta abin da yake lafazin a wajen wa'annan magabata yace wa kana yaqulu ba'da takbir manzon sallallahu alaihi yana wannan addu'a bayan kabbara wace ta harama iya cewa kenan subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim ta wata ruwa ta imam abu dawud bayan ya ce allahu akbar bayan subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbaru kabira Allahu akbaru kabira Allahu akbaru kabira to kan sai ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه haka yi lafasin abu dawud kuma marfu'an ne kuma sahihi ne ya inganta kinan ne bamu da matsala su harkar lamu bihamdu ta tabbata na abin da mu samu a wannan hanya karin ai shi nan abu biyu ne wannan ruwa ta kawo du'al istifta da ta'awuz shine anan zamu samu kari karin karin la ilaha illallah su uku Allahu akbar kabira su uku da addu'a istifta da addu'a bude sallah ta ta'awuz fara karatu nan kenan a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim ne muna neman tsari a wajen Allah mai ji masani daga shedani abin jiyewa kene kare ka daga shedani abin jiyewa daga rahmat Allah sai ta min hamzi an ce na hamz nau'i ne na hauka wasu ta kamata wasu ta kamata mutum da ake borin jaki wasu ta kamata borin jaki sai ka haduwa yana birgi makura nau'in hauka ne na borin jaki shine hamzihi wa nafakhihi nan girman kai shi dan kai sama girman kai a tare wannan tsiya ba ko rawanin wuta a ce ma dan wuta ne ce duka mai girman kai dan wuta ne wa nafsihi nafs ne wasu na fassara shi akan cewa kamar ku san waka ko ku nafs irin tohi da masu sihiri suke yi kina Allah kare daga daga sihirin daga sharrin masu sihiri kuma sharrin na fasad da gogo kuma sharrin na fasad fil uqad kina na fasad fil uqad ma'ana kai masu tohi a cikin kulli suke kulla ai masu sihiri kenan kana neman Allah kare ka daga nau'in wancan hauka daga girman kai daga sharrin masu sihiri wannan ita ce bayan da istifta ta'awuzkin da ake yi wajen fara karatun sallah shine wanda ya karanci ruwa da gali labani rahimahullah ya yi bayani kware kan wannan mas'ala ya ce a cikin labari da ya zo na fara karatu ta'awuzkin wannan shine nau'in ta'awuz da inganta daga manzana ta dama wajen fara karatun qur'ani ya ce imma wannan dogo da gaba daya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كوكوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كوكرم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كأي ne da muka lura abin da shike inkari babu lafazi kurin a tsaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai a fara kira na shi ba samun ba kurin a takaita kurin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai imma a ƙara samil alim kaɗai in kakan gajera a uzu billahi samil alim min shaitan jibci kenan ko kuwa in kai gajera ka ƙara da na ƙashan a uzu billahi min shaitan jib ka ƙara min hamzihi wa nafsihi wa nafsi ko kai dogo gaba ɗaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سنة من سكتك تبتا وجه وارك عتنك القرآن kinin zanen ya karantar da kai dai bayan du'al istifta ta bude sallah ga ta'awuz ake yi tukon a shiga za mu kai bayani sallah kan musulman za mu kai shima za mu kai bayani shi ma kan magana bismillah insha Allah yanzu muna magana da ta du'al istifta ko bude sallah ta magana bude sallah yanzu dai wannan ruwayoyi kaje sai inganta daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallam wancan ya magana in kata to dai wannan ruwayoyi ne kuma hadisi marfu'i kuma ingantacce manzon sallallahu yana wannan addu'a kuma ya tabbata daga shi abin da ya tabbata yace wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir wal qira'ata bilhamdulillah rabbil alamin tace aisha take laban cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yastaftihu salata bitakbir iya bude sallah da kabbara Allahu akbar da aka ce kabara ta harama wal qira'a kuma yana bude karatu da alhamdulillah rabbil alamin wannan kalma ta sa wasu na magana cewa kaga abin ce ba ce bismillahir rahmanir rahim ba ta ce alhamdulillah rabbil alamin shi imam sanani rahimahullah iya bayanin raddi ga masu cewa na hujja ce gaba bismillah yace a ai anan tana maganar ana ba da labarin yadda yake fara sallah aka baka labari yana farawa da kabbara karatun farkawa da alhamdulillah don alhamdulillah rabbil alamin yace iya daga cikin sunan fatiha alhamdulillah rabbil alamin sunanta ne kun kamar ce maka ne kuma iyayen iyayen iyayen fatiha ta kitab ya ce maka ma bismillah yace anan ba magana bismillah ba shi bismillah kurin dai sanarwa ce iya ba kabbara iya wahala karatun sallah da alhamdulillah rabbil alamin ba iya magana ba ya da me yake bismillah kuna ce alhamdulillah kina alhamdulillah ce kina san ko akwai bismillah akwai bismillah ta da bismillah ta shi anan dai ba hujja tole bismillah kamar nake bayani ko ce zamu kai can gaba zamu kai bayani insha Allah a can gaba bayanin bismillah a farkon karatun yanzu dai nan ya karantar da mu bayan bude sallah da kabbara da karatu kuma ana bude alhamdulillah rabbil alamin wa kana idza raka لم يشخص رأسه ولم يسوده ولكن بين ذلك ما زال صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا ركع إذن يركوي لم يشخص رأسه بيتك سما بيتك سما kuma wala sauyi biyu kuma bai sun kuya ƙasa kenan bai daga kai sama kuma bai sun kuya da yawa ita walakin bai na zalik kenan ba dagawa ba sun kuya kenan daidai gadon bayan shi hannun da za ka ɗaure wani abu wani wata ƙwariya ba ta faɗuwa daidai yake daidai daga nan bayan shi ta ce wa kana iza rafa aminan ruku' idan ya ɗago daga ruku'in shi lam ya sujud hatta ya stawa a stawi ƙa'iman bai sujada sai ya mage tsaye cak wa kana iza rafa a ra'asau min sajada idan ya ɗago kanshi daga sujada lam yi sujud hatta ya stauye jalisan bayin sujada ta biyu bayan ta farko he ya zamana dangalgal ya daidaita a zaman takwan wa kana yaqulu fi wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya at-tahiyya a kowace raka'a biyu yana karanta tahiyya وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى إيا شمدا قوى تهاجم أما يا قوى قوى الدامة kin iya kai mai anan cikin nau'in zama guda hudu kin iya zama mushi mushi zama zama mai zama iftirash iya zama iftirash zama ka kawal hagum a kawa kawar dama a zaman farko irin wannan zama yake iya zama iftirash yace wa kana yanha an uqubati shaitan kuma annabi yana hana tsugunnin shaitan wa yanha an yaftarsha rajulu dhira'an yaftarsha sabu kuma ya hana mutum ya yi shinhuda ya shinhuda ya hana namiji ko mutum zama mutum ɗaya ne ya shinhuda damtsan shi guda biyu a ƙasa irin shinhudawar namomin daji irin su zaki su kare sauransu da masu warauta da suke zaman su a shin huda da mutsi a ƙasa kaka yaka nan annabi yana kuncin kare wa kana yaqtamu salata bit taslim kuma iyari ya cika sallar shi da assalamu alaikum akhrajahu muslim wa lahu illa wannan illa kashi a zama kai bayani a shi tabul jawza wannan illa dai a takaice hadisi yana da inganci ta hanyar dama illa a wajen hafiz bin hajji yake magana illa na menene tsugunnin shi ne wannan iya daga cikin abin da aka ce magana makaruhi za ka kuna rigima da wani wale wanda kan ce malikiya in kana sallah kai zaman alika'a ya ce maka wani alika'a an hana makaruhi ne to wannan abdullahi bin abbas kuma ruwa cikin sai musulun kuma asibin malik na mai tambaya akan zasu iya ka'a yace wannan sunna baban kasim ce sunna baban kasim kuma na ga wata wauta ce mutum ya ce a baban kasim ya zaman kenan zaman kan diddige ba shi bane ba a nan zaman shedani kamar yadda ina ga muna isafar tashi da malamai suke bayanin shi haka abdullahi bin abbas yadda ake zaman an shi can in zaman an yi shi ga gani ko gani don a samu ɗan bamanci a san ba ɗaya ba ne ba da wancan zama wanda ake magana hani a kan shi eh cire abin zaman haka shine hana ci ka zamna ka kawo ka tsaye da gwiwa ka haka shine annabi hana wannan zama amma wannan zama wanda suke ta maka na haka ya tabbata a sunan manzala na irin zama iya zama alƙa manzala iya wannan zama amma a ina ke wannan zama tsakanin in in sujida daya kayan ta biyu me bayana cikin sifar sallah iya zama alƙa in yi sujida ta daya kayan ta biyu a nake wannan zama kadai sai dan ka matsu shine kashi wannan wannan iya sunna sunna ce wannan wannan zama wannan sunna ce in ka sujida daya kayan ka ta biyu zama zama alƙa haka amma ba a min zama a zaman tahiya sai dai in ka ba wuri ka kama zaka ba wuri ka matsu amma a tahiya ba yin shi eh in ka zama haka ba zama zama kan diddigi wanda ya tabbata cikin sunna akwai cikin sai musulun cikin sunna cikin sunna abi dawud manzo Allah sama aka iya wannan dan heda ma he babe alqa bin sajadatain abu dawud baban tsugunni zaman kan diddige tsakan tsakan su guda biyu kana ake zaman da ma'ana tabbata sunna kenan amma a sauran wurare wancan wanda wanda wurin shi shikenan masu jin mu dai a takaice a alƙa'akin tsugunnin da aka ce zaman shaidani shine mutum ya zauna kan mazaunar shi kuma ta takashin shi ya tsaye da gwiwar shi a sama kwabarin shi a tsaye shine annabi ya hana amma zama akan diddige guda biyu idan kai su jira ɗaya kayan kai ta biyu tsakanin nasu wanda ya tabbata a sunna cikin sai musulma akwai ruwaya haka sun sunna abi dawud ya kawo ruwayar amma ana wannan zama na kan diddige tsakan su jira guda biyu in ka sujira ta kayan kai ta biyu a ne tabbata a sunna sai a cikin kenan karatun hadisi mu na gaba ya ce wani bin umar an ya tabbata daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadaw mankibaihi zata tasala wa idza kabara liruku wa idza rafa'a ra'sahu min ruku muttafaqun alayhi na abin da yake so ka maka magana daga hannu lokacin kabbara ta harama haka kabbara ta harama shiga sallah manzon sallallahu alaihi yana daga hannuwa sama yace hadaw mankibaihi dabra dabura faskin kawadin shi dabura da kawadin shi ba kote ba ba jambu ba a dabura fas ge ya kallon hana kawadin shi to nan dabura da kahudu wata za a ce ya ce hiyar udunehi dabura a ce setin kunnuwan shi shi ma shi zai cewa idan ka haka tsaka tsakiya rabin hannu a kawada rabin kunnuwan ka samu ko ina kin ka samu daidai kunnuwan kuma daidai kawada taka hannu yana iya tsaya ko ina kin ya yi rabi tsakanin kunnuwa da kahudu haka yake yi kuma ba haka ba yake can ba haka fas eh in ka na ga mun ga ga ya tsaye kenan dabra faskin dabra kin kahudin shi guda biyu iya daga hannu anan wa idza kabbara li ruku'i haka idan ya kabbara ta ruku'i na mana daga hannun shi daidai wurin kahudin shi wajen rafa ra'asau min ruku'i haka idan ya dago kai daga ruku'i annama ya taso yana daga hannuwa ya tabbata maka abin wannan wuraren da ake daga hannu a cikin sallah wa fi hadis wannan dai ruwaya da makaranta bukhari ya kata musu makata da kululu inganci yace wa fi hadis abi humayd inda abi daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibaihi thumma yukabbir cewa ruwa ta abu humaid da abu dawud ya kawo wanda abu humaid ke yadda manzana ke sallah a cikin sufa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafa wa yadayhi kin manzana ta sallama iya daga hannuwan shi hatta yuhazi bihima hayya daburanci mankibai ka hada shi guda biyu ya kai sokin su dabura kin fashin ka hadin shi bayan haka ta summa kabbir kuma sai ya kabbara nan kalmar summa nan ke kwanta maka sai bayan ya daga hannuwan haka wace Allahu akbar mun karanta cikin sunan sunan albani ya ka duka ruwayoyin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan yi kabbara daga baya daga hannu wani lokaci ya daga hannun ya ce Allahu akbar wani lokaci ya stare duk da kai ban ba matsala ko kai Allahu akbar ko Allahu akbar ko Allahu akbar ko ko ne sunna ya tabbata sunna annabi ya wani iya wannan wataran iya daga hannu tare kabara ta harama Allahu akbar shiga sallah ya daga hannun kuma ya kabara ta harama tare yusu wani lokaci sai baya daga hannun ma to kuma nace Allahu akbar kuma lokacin ya kabara ya kare to daga hannu ko ne sunna aka ba madala sai wali muslim ammar ibn huwairis نحو نحو من حديث ابن عمر لكن قال hatta yuhadi bihi ma furu'a udhnai kaji ruwayar eh yace a ruwaya ta Imam Muslim amma daga Malik bin Huwairis bisa bane ko ya kawo ko ya kala labarin shi ya manzo Allah sallah ko ya ka abin da gani ana ka samu abin da wannan ya kawo wannan ya kawo abin da wani bai kawo ya ga wani akwai abin da bai kawo ko da zan iya ya mance wannan ya kawo haka ake gamawa ya samu sunna ta kuma menene yace shi Malik bin Huwairis labarin da ya kawo irin wanda ya gabata na bin umar madan sai in ya kabbara in ya shiga sallah ina kabbara ya daga hannu daura da kunnuwan shi haka idan zai ruku yana yi in ya dago haka to amma can wajen kunnuwa can shi bin umar a maka bin walid ya ce hatta yuhazi bihi ma furu'a wa dinai maimakon manki hada manki bai sai ka furu'a wa dinai leshan kunnuwan shi kele ni wajen leshan kunnuwa ne kashin kunnuwa kele sai a ce kenan an kai haka ko ina daga nan ƙarshen kunnuwa kuma faskin kawada dun kusa abu guda ne wa'an wa'il bin hujur qal صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره nan abin da yake so kawo cewa inda walibin hujjar ke cewa sallatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra la tadri ya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagun ala sadri akan kirjin shi wannan shine abinda yazo a wannan wuri na ɗora dama kan hagu wanda abu ne wasannin ne akwai ruwa cikin sayar bukari babu na musamman ya yi ɗora dama kan hagu hannu ɗaya kan ɗaya haka imam musulun ya yi wannan hadisi da sauran wurare na na mashin an biya mu jama'ar annaba umirna amma ta umar umarni cikin mun naka musu aka bi ana da amana me kace da ana da amana ala shama na fi salati amana umarnin da ana da amana ala shama ina fi salati amana umarnin dora dama dama akan hagun juma'a sallah kenan dora dama akan hagun juma'a sallah sunna ce kuma ta yi annabi ta duka annaba ma ce ta mu jama'ar annaba nan mashal anbiya ke annabi kenan ba shi kadai ba dukkan annabawa ta amana umarnin ana da amana alasha ma fi salati wanda wala dama ka hannu a cikin sallamu duk annabaci wannan iya daga cikin da lokacin kun san kwarai dora dama kan goma anan wani abu ne wanda matsala ce kuma mutane da yawa ba su gane ba me ya kawo yan uwa anan me ya kawo anan wajajen mu ake kyamar dora dama kan hagun a sallah mutane da yawa su gane ba dalilin ba me zaka ake kyamata asalin kyamata na zaba ku labari a nan cikin wasu ‘yan uwa sun ce wani gari a nan kusan da magana dama tsohon tana ce sun ‘yan zala ‘yan zala ta zama ta ‘yan zala ke zai kamar suka wuri ta ga ‘yan zala ana nan ta aka sama sallah ta zai sun da makan abu ta ce la'ayi da ta ce ka hurci bibiyu ka hurci bibiyu ga zala ga kabaru har ta ta ta ka hurci bibiyu ga zala ga kabaru kenan a can kan tsayinmu na da da yawa suna ce ɗan kabar kun kahurci ce kahure man kabaru ta ana kuwa sanar ake kyaman kabaru me yasa ya kawo ka zawwal ɗan kabaru ba kabar gaba ɗaya ba ɗan faida a nan abin ya taso sai kakanninmu su gabacin su farko ko suna jin abin da yau ake rigima a kan shi irin abin da suke hudi game da wannan aƙida wani ganin Allah wani a baka aljanna wani abu da ake hudi aka suna ya kawo kare ce da da ka yin Allah zai ka abu sadarwa kaga malami da idanka da sura da rashe komai iya magana sai ce bai wani magana amma kan ga mutum kirkiri an san shi ya wato ko ina duniya na wadawa abin da ya kawo shi ne a da an ta daba hadi ba ko an shari ne yanzu ga mutum ana kallon shi kuma an san shi kan wanda aka ce sunan Allah shehu ya azza ko daga shirme ne kai ka ce da hada waka ta shehu ya azza ko ya zama arziki shehu ne har ba har mata kai ta shehu Allah ne gaba daya to irin wannan manganu can dama ana akwai wasu wadin su to jin wannan abin a wajen kakannin suka ta wani abin kafurci ne sai ga san bisa da kan gabalu mun yi wannan ganin amma na kakannin ma kan asalin abin wannan shine asalin rigima kuke kana kiyama kabalu abinda wasu ka fara ta yan faida yan tijaniya suka fara yin dora dama akan hagu a wurin su aka gani ya suke jan masu dan dama dama kai almajiri ne kana karatu ana ce ana kiyaman mu ga hadisi manzo Allah ya dora dama kan hagu sai kama ruwa ga ruwa ga Abu Hurairah ta Abu Muhammad Malik to wanda bai he a gama dariqal da wannan hadisi shi kuma hadisi daban dora dama akan hagu ake magana daga nan ya je da karamin hankali zuwa kabadu zuwa zuwa tijaniya kaga da yanzu ta nan suka sa dan da cikin tijaniya ko ga hujja hadisi a fara musulmi shi hadisi ya magana dole da makan hagun shi kuma iya so ya kaga cikin tijani ka tijaniya ta wannan hanya to a takaice da yan uwa dalilin kyamar dole da makan hagun anan wajajen mu dalilin matsala ta kabodu yan tijaniya warko yan faida su suka sa ake kyamar kabodu amma ba su da alaka dora dama akan hagum daban tijaniya daban ko faida daban rika tijaniya ta shehu dan kaulawa kusan zai a tijaniya makaranta ce sabuwa ce shi ta tajdidi ne sabuwa ce so ta suna sha so shi sha biyu ko musu daban ne akwai canji ya ka canji shi yayi ya ka canji ne shi canji ka abu da yawan tijaniya shi nashi daban ne amma ba ta ba wancan man da kakanin ajiya jiya san tijaniya amma yadda suna rigima suna rigima su ma suka ke su sauran tijaniya da akwai bambanci da tashar tasu a takaice dai uwa muna maganar dora dama kan hagu sunna ce kuma in a ce misalin malikiya ta ce imam malik idan ɗan uwa mutum mai hankali mai neman hujja idan kana neman mazhaba ta malami ra'ayi na a littafi na san kwaɗi ta almajiri na abinda ni na hudu na rubuta da abinda wani malami a kai na wani ne hudu hujja mun littafi na na rubuta nawa to kowa duniya imam malik ba shi da littafi sananne shahararre kamar wata malik to a motsa ma da tun kwanta ƙarshe bai babe ɗaya ba na sakin hannu sai baban ɗora dama kan hagun a sallaye kuma hansu iya na a hannunsu hadisun iya na a rubuce amma dan ra'ayi abin ya kawo mai tawili kaza kaza to malikin ne bai ba wani har zaka wani rashin kuma ya ce wai bai bai inganta ba hadisun bai inganta ba to ka ajiye motsa malika ka musu tambaya masu suka shuba ka abu zama ka ce wa yesu dai shirme ne tambaye mutum so gata malam kowa tambaye shi gata malam yau a duniya wannan bayan qur'ani wannan littafi mai inganci a duniya ta tambaye shi ya gaya maka don zo dole baka masa bukhari da muslim to dora da makan hagu bukhari ya kawo ruwaya muslim ya kawo ruwaya to a nake hujja inda addini nake hujja da addini ina ce wannan tawon gaba ɗaya bisa inganta to ina ina ne inganci a duniya na haka kun rukan maka duk da kawo magana eh kabar wa tace ko a jana ko dashi ne ne ko ranka shore shi shi yasa in ce maka maliki a malikiya ma to da maka hagun mustahabi ce inda maliki ce imam malik shi na nan zai kawo maka bagana kan mas'alar ta dora dama kan hagu nan ina ka Abdullahi Basam wanda ya tawdir akam na bulugu mura sai maka mana kadan iya mana abin iya ke makarance shi sai yake cewa dan ba ku shi anan yake cewa saɓanin malamai su suna saɓani farilla ce wajibi ne ko suna haka suke su ba akwai taɓa babu bane ba sai ce jamhurul ulama alastihbab wad yad al yumna ala yad usra wa tuma imma ala sadr aw ta surra alakhla bainahuma la ilaha bainahuma ce jamhurul malamai yau malamai sun tahi akan mustahabbi ne dora dama akan hagun kuma a ɗora ta wasu ce akan kirji wasu ce akan cibiya wani ma asali sabanin ruwaya da ta kawo kan cibiya ta inganta ba amma su suna magana akan dai kowa san dai mustahar abin nema a yi ne he ce walakin ikhtalafu fi hadha al-qabd hal itlal min rukuyi amma sun samu sabani malamai sabanin su bayan an taso daga ruku'i akwai ɗora dama ko babu a nan ne aka samu sabani yace fa dhahaba ba'dum ila istihbab qabdahima wa wada'ima ala sadr kama kana halin fil qiyam qabla qabla ruku wasu daga cikin malamai wasu sun tayi akan an so dora dama akan hagu akan kirji a halin tsayuwa ta kafin ruku'i ke tsayo farko kenan wasu haba jamhurul ulama wa minhum al-imamul arba'a وأتباعهم إلى إرسالهما إلى جانبين وأنه لا يسن قبضهما ودعهما على تدر فتات الصورة فهذا خاص بالقيام قبل الركوع شيء أنا أبن دي يكي مغانا مغانا تفرقوا لهم لن نشي مكو أشي سوسنا مغانا بعضهم akan suna so a ɗora dama akan hagum akan kirji a bayan tasowa daga rukuni a namijin mana ai bayan tasowa daga rukuni ba sai warko ba wasu malamai haka suka ta yi suna mustahabbi ne a ɗora dama akan hagun a bayan ruku'i kamar yadda aka tsaye warku ya ce amma wata haɓar jamhurin ma jamhurin malamai daga cikin jamhurin akwai a almata arba'a kenan abu hanifa imam malik shafi amur bin hanbal duka su a wajen da ce kuma ya ce da ma da masu bin sama sun tafi akan irsalihi ma ilal janibai a saki hannuwa a gehi ba a rike su ba a bayan tasowa da garkuri kaga nan wasu ta suke albani ne ce sun ba a ganar jamhuri ce albani gurin madogara ta kan magana ke wa'ina ba gaba ɗaya akan haka suke ba a rike hannu a bayan rukuri duk wani gaba ɗaya wa annahu yasunnu qabadahuma wa da'uma sadar ana an sunnanta dora dama ko rike dama akan hagun a wannan khasun bil qiyam awwal qabl al kuwi an kebance wannan rikita da maka hukum ana yin shi ne a tsayuwa ta warko kayi ruku'i yake ce maka istadalla al awwalun yan warko su yan warko masu cewa ana dora dama kan hagun ba ruku'i sun kawo hujja bi ma rawal bukhari an salih bin sa'ad qal kana nasu yu'marun an yad'a rajul yad al yumna ala zira'ihi yusra fi salah kun hujjar su ce manzon sallallahu alaihi wasallam a ke cewa ana umurta kuma sahabbai ne ana umurtan mutane mutum ya tsora hannun shi na dama akan hannun shi na hagum a sallah kurin su ta ta kun ababa ba ce ba kun ce din haji da ba kan a sallah ana masallaci ka ji hujjar su kurin kai anan kaga ba ba za a yi na farko hujjar su ta biyu yace ka mastadallu bi ma rawahu abu dawud wannan sai ibn khuzaima wa sa'u min hadith wa ibn bashir kuma hujjar ta gaba ruwayar da Abu Dawud da kansa Ibn Ibn Khuzaimah cewa Ibn Hujr da yake cewa sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadi al-yusra ala sadri kur na sallaba annabi sallallahu alaihi wasallam naga annabi ya dora dama akan hagun akan kirjin shi kun shi hujjar su kaji ko ka annabi mun ji kan mun ji ba ku ko Allah ko ce kun sai yake cewa fa hadan al-hadithani asayan muna da sai guda biyu duk wanda ya inganta amma ni fil qiyam duk sun zo kurun akan tsayuwa a sallah sawa'un akana qabala ruku a ba'da wannan din tsayuwa ce ka ruku goba ruku tsayuwa ce ne ka ruku goba ruku yace man farraka bain qiyamaini fa da don da ya raba tsayuwa biyu suka ce sai ka dalilin shi yace wa hadhihi hal هي وقفت وهيئة السائل الذليل الخاشع من الله تعالى سكتشي وانا hali. na ɗora dama a wannan wuri hali ne na ƙasƙantar da kai a gaban Allah ya kamata fayan bagi a littisar biya fisila ya kamata ka yanzu da ke a sallah a sami ka cikin halin ƙasƙantar da kai a ko tsayewa kai hujjar su wani hujjar yan farko ce yan a rike dama kan hagu a bani ku ya ce wa amma jamhur amma jamhurin malamai wa humul ladina la yarawna istibab hadil hayy ba'da rukuy ba'da fa min rukuy jamhurin malamai wanda suke ga su suna ga babu mustahabbancin dora dama akan hagun a ba rukuyi ba na gwarga rukuyi fa inna mai kusu suna cewa inna hadain alhadithan wannan hadisi guda biyu da ya gabata na wacce suka hujja akan shi warada fil qiyam qabla kuddin da yazo da kana ba labarin kabbar tsayo farko ne da aka aka aka hadisi yazo hadisi aka aka aka yazo ya ce amma ba a rukuyi amma tsayuwa ta ba rukuyi fa innahu lam yarid fi shay mutlaka babu ruwa da ta zo walau kana lahu asalun la nuqila ilaina wala min tarkiwa da inda har akwai asali na dora dama akan hagun ba rukuyi da an kama na koda ruwa ya guda yace fa hada sukut wannan shuru ta rashin kawo dora dama akan hagun a bayan ruku'i ta wasu masu masu ba da labarin da annabi ke sallah ba wanda ya kawo shi yin haka ya dullu ala ana wazan yadda ala ala sadar la yujad la sai asirin sahih wala da'if da haka kenan suka kenan babu magana dora dama akan hagu makan kirji babu ita a wani asar in ma sahih in ma kodi kodi ba ko mai rauni ko mai rauni babu shi ne kamar albani cikin ita yake ba labari albani abin da yake cewa yace duk a duniya babu wata ibada mai wanda aka zo da labari mai yawa kamar sallah duka wata ibada ita amma abin mamaki babu wata hanya hadisi ce ko mai rauni ko mai rauni ba inda aka ko mai rauni ta manzo ana bayan ruku ya rike hannu babu ci ko mai rauni ba mai kama shi illa kurdi ta ma eh da aka ce tsayuwa ana ma tsayuwa ce sai ka ce in za a yi ibada tsayin wannan ra'ayi in za a yi ibada tsayin wannan ra'ayi ce to an kabi da a cikin addini kun ga eh ina iya ai kaza to bai ba Buhari ba su ma su ba ko su ko har gane ba ba wanda ya ka ba ruku ya ga damka ko yace in za a yi bara da wannan kamata iyaye wata tsayuwa ce nan ma ana yi kaza yace to za a ka abu da yawa kwarai ya kawo bayani ta haike cewa a nan littafi kayan magana yake cewa to a yanzu wani zai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam in yana zamane iya motsa yatsa shi yace za a ce maka ma zama ma nan kansu da guda biyu annan ma sai kai ko annan ma zama ne yace wallahi wata rana a gaba na ga wani yayi alwali a gaba na ga wani yaka tsakan su da guda biyu dan shi magana ta hadisi annabi ya zama yayi ta kaga iko Allah ka yayi da abun ce wallahi ce wannan in kuka ci anan sai samu tun zamani a cikin ya zama ya ya mutsa da shi tun zamani kuma ko adam ma ko adda yace wallahi ido na ga wani yayi ya ya ka ta a wajen tsakanin zama guda ake tsakanin zama guda tsakan su da guda biyu da ake kenan tsakan su da guda biyu babu ba mutsa yatsa ko don adda a ce ake a takaice dai anan sai suke cewa كما أنه لم يعرف القبض عن أحد من السلف ولا عن أحد من أئمة فعله yace ganin cewa ba a san ba to rike hannu da a wannan wurin daga ɗaya daga cikin magabata ba a samu mutum guda ba wanda aka ce an samu iya ɗora dama kan hukum a wannan wurin haka cikin wannan ayyukan guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Shafi'i Ibn Hanbal ba a samu ɗaya ba a cikin iya ɗora dama kan hukum a wannan wurin ya ce wa asar fa sheikh nasiruddin albani amma albani shi kuma ya wuce ya wuce gona da iri shi kuma da shi albani ne yake cewa fa ja'al al-qabr yana da wata umar sai ba da rukuni bi'atin dalala shi albani ce shi shi albani ya wuce gona shi albani ce yi duk wanda yake da maka gumbar kuta bid'a dan bid'a ce ta kuma ta bid'a ba ta bata ce da shi albani ta ya wuce ta shi kuma albani da zai zo ga ta duka bid'a ce gaba da kuma ta kun bid'a ta bata ma ce dora da maka hakun baruku kun ta bid'a ce yace a takaice dai yace masala ce ijtihadiyya abin nan ijtihadin malamai yace wali hada dalilin haka zabal imam ahmad la takhayyur bin fi wa tarki yace imam ahmad bin hanbal shine kamar albani yake cewa a cikin magabata yace wanda aka samu ma yayi wannan magana kamar cikin magabata sai tun suka sabai har an tabi tabi yayi wanda aka samu ya kawo maganar dora dama kan hakum abaru kuyi yace imam ahmad shi ma meye wa ba iyayi bane ba a tambaye shi akan imam meye matsayin dora dama akan hagun a bayan rukuni sai na gade mutum iyayi dai ba matsala ya ba ta khair kun ba ta kafi shi iyayi ba a ta ba matsala ba ta ayi shi ne kamar abin da kace to shi a bai mizu a sunna ba ko ko ka shi bai zama sunna ko in dai bai babu shi a riwaya to wani bai kai zama addini maka yan wani wannan mas'ala a takaice kenan ta ɗora dama kan kun ji dai ga tushen abin dan da yawanci ake albani da zubin bas na albani ya daddi gaskiya kan abin kware mai zahi shi kuma bin bas ya daddi kan matsala halin littafi da karme kan hujja ɗora dama kan fara fuyi to da malamai da manya gaskiya amma na dan ka ce albani ne ya albani ya yi hujja da jamhurin malamai duka a ce ba duka akan haka suke kurin ɗora dama kan hakum ana yin shi ne a tsayuwa ta hurgo ba ta fara fuyi ba to su daga alaye kaga irin wannan wuraren irin wannan wuraren kai ɗalibi ba jaye ba dogon jayayya abin da mutum ya ga musu ya ga shi ne kakka mai ga dama a tara hayaniya ba lewa da guda abu da gima shi dai ga dai madogara ko mutum ya diba me ya yi nutsuwa kan shi wallahu ala yanzu dai muna maganar nan ya tabbatar ma dai dora dama kan hagum a cikin sallah sunna ne kuma inda ya zo zahiri karara a ruwayoyin misali yanzu ruwaya wani bin hujjar da yake kawo an ka ɗauka tushen hadisin da kawo ruwaye ya haɗu annabi ya sallah annan yake hodi da ya zo ya kabbara ta mace daga hannun shaka da ya yi ruku ya daga da ya zato ga ruku ya daga kurin sai ya ce ya ɗora dama kan hagu mace da ya kabbara ta warku yake siffantawa maza ya ɗora dama kan hagu ya ce da zai ruku ya daga hannu ya ta ɗauka da ya ce da ta sukuta ya ce ya kai hannuwan shi bai ce da rike hannuwa ba a da ya ce da ce ya ce ya rike hannuwa ba ruku ma bai bai ba to duka masu kawo ruwayar ba wanda yake kawo sun kawo ɗora dama hagu a bayan kabbara ta warku amma babu ruwaya ko mai rauni na manzan sanama a ce sahabi kaza ya ga manzan Allah ya daura dama kan hagun a bayan ruku'i ba mu ga maka ilatan fadinta tana ta iya sallah iya iya tsayar ki hannu ai na matsayiwa ce shine fadinta magabata Allah ya gafarta musu ya ba su ladan shahadu su ki nuri da mai shahadi kai zamanto ana daga jijiyar wuya da zamanto har sabani mai kali da yawa abin da ke kai kuka da yawa abin ya yadu dora dama kan hagun ba ruku'i man yawa littattafai da ake rabawa su a ƙida sabin ba usaimin malaman saudiya su a kan haka suke su na kasu litan ko ina na raba kyauta akwai na turanci akwai na rabaci kyauta ke raba maka sai a ina ba ta ta kari ta da cikin mutane da cikin halin sunna dan a nan su akan haka suke malaman saudiya shi wannan da ya ga litan albani a nan almajiri na kyau na sadaka idan misi shi ba litan albani kyauta shi ba ga litan shi hannun na kyauta ba abu kyauta ba ga litan albani kyauta nan na raba kyauta fi sabilillah a yadda fi sabilillah yadda ya ka ga kurin ka kin shi da yawa ba san magana ba ba sama da wannan mas'ala ko suka tsaya kan wata mas'ala abin ya yawa maza ba dora maka abin a turanci ingilishi larabci da ai wata maza ba ta da duniya ta tsakanin ahlus sunna da kake mamaki dan kaga da yawa ana yi tushen abin su malaman saudiya suna ga ana yi kuma da tawassu ake suke yadawa ake karantawa to mana albani ya malamin zai karanta abin ko malamin ya ga haka ne ya ga da hujja sai ya ga ba hujja Allah alam ne mu dai yan shurare ne kuma da biyun abin da ya kari ya rinjaye sai dai muna gaskiya hujja karara dole da maka hakun kun a bayan kabara ta farko Allah wa alam yanzu wannan ruwaya ta Walid bin Hujr cewa sallatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu al-yumna ala yadi dusra ala kadari na sallaba ta da annabi sallallahu alaihi ya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagun akan kirjin shi akhraj ibn khuzaimah ka wannan ruwaya ina ga akwai lokaci وعن عبادة بن سامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن wannan ina ga kabar akwai zaman aimi dan karatu kan mun cike abin nan ne ga mata insha Allah kai mu fara magana kan Fatiha insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته